أصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha uku ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ko ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin karshen sunayensa kamar yadda muka sani dai na karanta wannan risala wanda muna magana akan wato tasirin da zunubai ke da shi ga ɗan adam shi karan kanshi da cutuwar da ɗan adam ke yi ta dalilin zunubai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya tsare mu jiya muna kan nan ba ta shabi ne wanda mun kai hadisin can da ya ce wa an jabir bin Uday ko marfu'an inna min al-ghirati ma yuhibbu Allah ومنها ما يبغض الله wato yana daga cikin kishi wanda Allah ke so ya zama na mutum yana da wannan irin kishin akwai wanda Allah ke so wa minha ma yubghidu Allah akwai kuma wanda Allah bai so sai kenan ko wa min al-khuyala ma yuhibbu Allah hakan nan daga cikin takama akwai wanda Allah ke so mutum ya nuna takama na san an san takama to akwai wanda Allah yake so wa minha ma yubghidu Allah akwai wanda Allah baya so abu nawa muka waje yanzu ya kamata mu ga kaman abu hudu ko akwai kishi wanda Allah ke so akwai wanda Allah bai so akwai takama wanda Allah yake so akwai takama wanda Allah baya so mazalar kawai yanzu ciki wata hila ga wanda bai san takaman mato shi ne rikicin ni ban san da zan faɗe shi ba kuma wa an ce jiji da kai shi yana tafiya yana takawa daidai yana jiji da shi wane ne jin shi wane ne ke rika jin shi wane ne a jikinsa yana takama akwai wanda Allah ke so akwai wanda Allah baya so ya fito ko yanzu saura a jirinsu fa amma al-ghayra ina ganin wanda kenan inda ya kana ganin littafi ba sai ka buɗe wadan wata rana abin yana yana shigar da abin nan wanda suke gani nan shi wannan bututun na wanda ba su zo ba ne kai tun da ka zo ga ka ga mu ga littafi to mutu ya buɗe waya shi kuma ya hau yana yana yana yana tarafta abu yana da walwala abu to wanda yake nan ya hakuri kuma ka fito ka ji daga can ne to kai ma ka gida ka gani daga gida ta wayarka eh to kuma shi ne makaji kuma a to shi kenan to a rage sautin ya danyi kasa kanan eh yanzu na fahimta ka kulla abu baka sani to wasu suna samu wasu ne suna linkin wasu ne ko su ta dan rage sautin ka dai rika dawowa shi ne kawai yana da fa'ida to Allah ya taimake mu to saboda haka wannan shine abin nan din su wa minha to fa amma al-ghira allati yuhibbu Allah kishin da Allah wanda yana son shi a falghiratu fi ghaiba shine mutum ya rika kishi ga wani abu wanda yake na abun nan din matan mu shakka da abun nan din sabo da wani wani abu kana ganin shi gashi nan ba gaban nan bane to ka rika kishi akan wannan ya ba na fata a fito amma allati yubghidu Allah falghiratu fi ghairi ghaiba shine wannan ya fito ko to idan mutum yana da da iyali ko yana da abun duk wani abu da zai kawo abun da zai bata nan to kuma to mutum ya bar wannan ya zama kakkabar abun da yake kana gani zai je jaban ba da tuhuma ai ma tuhuma ko ai ma iyali ko ai duk wannan iyalin ka ka tsare kada su je su shiga cikin abun da zai sa a ba su dama ko wani ya samu daman ko ya samu abin da ya bata ka tare wanda bai kisha kan iyalinsa to wannan shi kama abin nan ne kama alade ne shi yasa aka samu duyus wanda zai zo ya zama duyus sai ya zama na shi duyus baya kishin matar shi ba sai ta san har ma zai yaje saboda ya cika cikakken biyu sai ce duk inda za ka kawai ya ba ta izini ba sai ta rika tambaye shi ba kawai duk inda ta ga dama kawai ta tafi ba komai ba sai ta tambaye shi ba ita ma kuma din ta san haka saboda haka ko yana waje ne ko yana waje ce bari in je na yin dawo sai ce ki so mana cincin ma daga nan za ki dawo
daga nan ki so mana fanke za ki dawo ya zo gidan bai tadda ta ba wani abin mamaki bane in ya zo shi na yara kai ina mama sai ta fita sai to akwai ɗan ruwan zafi na aflax wallahi din na gaji ne ma kudan duba min ko akwai ruwan zafi nan ta ajiye sha shayi
ki zo sha shayi ta barci kafin ta dawo
in ta dawo ba ina kika je ba inda kika je ko ko in ta ga nama ne in ta wani ta ce sorry ba na manta ban aje maka abincin ka ban ga ma yara ba san na je kawata ce aka bugo man cewa babanta ya rasu kuma da muka je ita ma man ta suma muka yi gaisuwa muka wuce asibiti daga nan duk kafin wannan wannan shine dumbu ko dumbu kenan
to wannan dumbun bai shiga aljanna har sai an rubuta ajr hurrimatil jannatu ala al
wannan duk bai da kishin wannan irin wannan kishin to ya zama an haramta aljanna gare shi to wasu malaman sai suka fada na suka ce har iyan mutum ma banda matan diyarka da take karkashin ka ga ka'ida diyarka ba ta yi aure ba duk inda za ta ce ta tambayi izinin ka a matsayin ka na uba
sai ta tambaye ka za ta wuri kaza in za ta makaranta ka tabbatar da can ta je in za ta wuri kaza ka tabbatar da can ta je buki ko komin kirkin shi to ka rage ta daina zuwa sosai in zai yi dole sai ta je wannan ya yi zama da yan uwa sosai to ka gane yan uwa watakila in kai ka tara nan sun ta je can ma dama watakila ma a samu cikin dangin ka wanda ya fi kamar kulawa sai ba zai yadda ba amma bukin gayyar so'i in dai junin kamarin ƴaƴan kamata zuwa bukin gayyar so'i
an san gayyar so'i da dan ka san gayyar so'i ko mun tsawa ne gayyar so'i
ko kuma na banza da haka nan ko wanda ba ga yace mutum ba to yanzu ka ta a ce yanzu misali kana da iya anan ba kanan uwarta a wurin ba kanan babanta ba kana wannan ta tafi buci mai duguri ko kano
ta je ta kwana uku ko kwana bakwai a can ba kanan babanta da kasancewa za ta kira shi ta ce wanta fa za ta zo ba kanan mama ba kowa to amma wannan ku nike makaratun wanda ya dauke ta ma ya tura London ko Malaysia ita kadai dan ta dai nan buki me wai saboda ƙarya kuma tana London wai sai buga kina da sallah ko sai ga nan ma a masallaci dunku yace da kyau Allah ya maki albarka ai ni kan samun diya irin ki ai na samu diya tana zaune a masallaci in ya buga ta sai ga tana ma zaune a masallaci mace
a'a bai san mace ba
wai tana zaune a masallaci
wata wadda ta ce ita ma nan da take wata bararabiya da ta zo karatu wurin su tun da ta je makarantar nan bata ga sallah ba amma baban ya kira ta tana kwance akan gado rabanta da zuwa masallaci bi ma ta kusa da masallaci ta dace kuma tun da ta je daga jiran wanda take yawo amma baban nan ya kira ta sallah ta ce masha Allah masha Allah ana al'an fil masjidi ce barakallahu fiki wa fada Allahu alayki ai to ke da kake da dariya ta zan ce marbu ta kwanta ga gado wai tana wai wai wallahi shi ko ina dane na jin dadi idan za a zo hutu daga jeran wannan su suke shigowa jirgi sai an sanar sun kusa sauka kasashen sannan sai ta dauko hijabi daga cikin jikarsu suna maida suna zuba suna ta su sauka kasar su musulmai wai kuma wai dan kawai a samu duniya ni ban ga abin da zan samu wurin da ba da zan daukai in kai shi kofar wuta in aje kuma in ya zai shiga sai ya ja ni
ban ga abin da zan ban ga amfanin wannan dan da zan haifa ya zama ta dalilin shi a man azaba ban ga amfanin sa ba
ya mace ne zaka ni kake so kawai ka dauke ta ka kai ta wata duniya ta je can baka san halin ba ta da kanan baba ba ta da kanan kowa ba ta da shi a wurin nan sai ita kadai wani lokaci fa akwai lokacin da wani shi ejen din da wai ejen ke akwai ejen ya kwashi yan mata ko ya kai makaranta kasar waje kai baka san makarantar ba in ya je ya kwana da su hotel ya komi duk shi zai masu duk inda za ya da shi da ita suke tafiya zai shiga mota shine shine wai da shine wakilin ka kuma fa ba muharramin ta ba ku kai ku alli wannan hamata ta waka mutane suke wai dan kawai su je boko su dawo su je turanci
iya turanci su iya sabon nan masu dawo su rika kuma zagi yayan ma har kowa masu zaga yanzu kuka lokaci wata yarinya ba nan masu lakuna masu zaga ba zagi duk manyan arewa yadda zage shi sai yarinya karama tana iya zagin sarki saboda ta je london zagi sarki
saboda ta je london karatu ta dawo
kuma duka in an gama inda za a bata haka nan kuma bata samu miji ba ko masifa ce sai dai ta samu wani gwangwani irin ta haɗa su ta aura su jefi tafiyar su kawai tare shi kenan
abun nan ba to da haka kuma daga baya za ta ana sa albarka ana son wai zuriya ɗayi ba ina za a samu ɗayi ba za ku je auro yan duniya irin ku wanda za ku gina maku duniya yadda kuke so tun da ka auro cin gidan ita ma an haɗa nan wurin a haɗa duka ku samu yan duniya shi kenan amma maganan ku samu yan lahira ƙarya ne a wannan hadin ƙarya ne zai wahala ta halar gaske saboda ba addini ake kallo ba wanda ake kallo kenan wal ikhtiyal alladhi yuhibbu yuhibbu Allah an ikhtiyal ar-rajul bi nafsihi inda qital wa inda sadaqa wannan takamar da ake so wanda ya halatta a yi ta haka shine lokacin da mutum yake wajen yaki aka ce ai mubaraza to a wannan lokacin mutum ya samu ya fito ya ɗauki takobinsa ya irin tattaka wannan yana takawa ɗaya ba ɗaya fiton kaisa ai maganin ka yanzu to wannan tattakawan har akwai wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manta sunan shi banda ibn al-aqwa wanda ne sunan shi ma ɗayan eh abu dujana abu kai eh abu dujana ko aka zo annabi ya ce wa zai ɗauki takobin nan ya ba shi haƙƙin sa inda ya cancanta kowa ya ji tsoro shi ko ya zo ya ansa haƙƙin takobin nan shine kai ta tsara har sai ya dakushe shi takobin manzon Allah kuma da a shi takobin manzon Allah ga kafiri a bi shi a ya yi tsokana an bi shi a daga za a tsaftara masa shi a wannan takobin baya tsaron wawa ba ta ba ta takobin annabi mace ba ta takobin annabi ce takobin annabi ya taba wani irin waɗannan bai dai wanda yake sai fito ai maganin shi ai mubaraza to dai an takobin ne ya taka ɗaya bayan ɗaya ce i i a nan wurin ba a yin wannan takama ba amma a irin nan yi kawai
wani ma ya so ya ce gani wacce ya yi yi sauyi ko wacce ya yi ina wane mutum ya ce akwai wani irin shi shi ma ya fito an tsaye wannan takama kowa ya shiru matar rijal wa matar kamal sau da aka aka kai fito a nan wurin in ka fito kayan shi zai fito ya fara yin takama kai ma yi takama saboda wannan yana ba shi tsoro sai ba shi tsoro ya gane ka ya fa tabo makan shi ko kalli ali bin abi talib shi da wancan shi ma ya ka gani to so da haka anan ya halatta a yi haka nan inda sadaka a lokacin da aka zo aka ce ana son miliyan kaza za a yi kaza kowa ya ce sai ka taso kawai ka taka ka saba babbar riga ka saba babbar riga ka ce nawa aka ce sai miliyan kaza ka ce na biya su ka taka ka dawo ba komi wani ya fito shi ma inda gaske ne in ya haihu a gidansu
to nan wurin ya halatta ya waɗannan ya halatta in shi ma ya zo yi munafiki bai yin wannan to kun ji inda ya halatta amma sauran nan wurin daga nan kai in ba nan bane duk wani abu da kai gwangwani ne kawai kai ba wani ta ba abin da za ga mutane gwangwani ne kai
a irin nan ya halatta yi
so in kaga kana tare duk wani abu da zai shigar da shakka a iyalinka abu ne wanda Allah ke so bare shi aka sun shi kaga ba a san shi kenan sannan wannan irin wannan kai wannan takama a irin nan wurin yayi daidai wal ikhtiyal alladhi yubghidu Allah amma wanda Allah baya so al khuyala fil batil shine takama akan abun banza wanda ba wani amfani ba ba fa'ida kawai kai dai ko da menene wannan kai wannan duk abin da zaka sa ta ji a ciki ya shiga ciki nan amma nan waɗannan sun halatta su sai auna za ka ji mutum an zo ana cewa shi babban mutum ne mutum ya yi mutumin kirki ne ya yi aiki tun daga mataki kaza ya kai mataki kaza ya kai mataki kaza duk a gama lissafin nan dan duniya ne ba a lissafo komi da ya yi dan lahira ba wallahi lahiran nan in ba da gaskiya kai ba wallahi in dai za ka biye ma son zuciyarka ko ka biye ma abin da iyalanka suke so ba za ka yi ba ba za ka yi ta ba kwanan nan ba na gaya muku mutumin da shi bai faɗi ma ƴaƴan shi ya ce kada ku bari a wulakanta ni ko in wulakanta kuma ku ji ba ku ji daɗi ba na ko sanni da ina da rashin lafiya kaza tuntun to a wannan lokacin duk wanda kai asibiti za a ce da za a ce mashi a wannan in kana da diabetes chronic diabetes da wane ne ɗan hypertension chronic aka kai ka asibiti a irin wannan abun kuma na gwamnati ba kai za ba sai sun dan fara ba wannan lambar dama kai ana kai ka abin da za su fara ma ta kenan akwai fa ɗalibin mu nan ban son faɗin sunan shi ne ya haɗu da ni shi ma bayan ya zullo ya ce malam ka san cewa kai da aka lika min wannan abun na ce to na ji kuma tun da dai bai gaya min ba na kyale amma na ji tun lokacin da aka yi masa na ji wallahi amma tun da dai ban yi magana da shi ba akwai abokin shi har zuwa ya muka gaisa kuma bai gaya min ba sai dai kamar ban sani ba sai da muka haɗu yanzu da kaina da sani da shi ya ce man malam ka san ni ma sai na ka liƙa man abun nan kwana na bakwai a can har ya gaya man ya ce ina na aka kawo gani da ji kan sai ce ina wurin sai aka kawo gani aka ce gali yaro ya ce ina wurin ya ce ka ji malam to amma fa wasu su su suke ce a za a gwada don gudun kar su ji tsoro su suna jin tsoro kada ta kama su ba sani ba sun san masu abin sai su ku zo mu gwada mu kada ba mu je mu sai su ce bari mu gwada ko amma sai mun dau daya sabaga ba inda suka gwada ba su dau wallahi din da ka kira su zo su yi gwajin ne suka yi sun dau daya a gidan aka je aka daukai su goma ya ce aka gwada shi aka gwada su a gidan shi amma sai shi daya aka dauka da aka je aka kira shi aka gaya ma aka ce to gaskiya an gwada duk gidan nan ba mai shi sai kai uban gida shi ke da ita ya ce to to in kawo kai na ko ku za ku zo ku ɗaukar su ka ce yadda kake so ya ce zan sa a kawo ni yana ce wurin wurin arziki a wani na ja kare daga nan ba sai na kai karshen kawai mu ba in kai kai na wannan wurin in zo Allah guduwa zan eri zan ɗaukar su kai na wurin amma wai in ce wai a sa tuka da mota a kai sai kace za ka yi mota aljanna ya karama aiko da yace da aka kai shi suka samu wani wangame man daki aka tura shi shi kadai aka kulle yanzu a bashi abinci ta windo zama ne da shi dirshin mai sallah azuba ne zo na shi da kan shi zo ce kun muka gaisa ya ce wallan ka san ni ba sai da ka liƙa wannan abun na ce to ce ai kwana na bakwai a can haka za ka aka ɗare shi nan ana miƙa mai abu ta wanda ya ce kuma wallahi kwana na bakwai ko ciyon kai ban yi ba komi in ji ya yi ciwo bai ba amma fa an tsare ni can ta windo sai da safe a bani fasar paracetamol a ba haɗa magungunan ma ake a bada wakila ce duk ga drug ɗin shi ka bashi kawai ta bashi ba ciki paracetamol ne da da da vitamin C ka ba ka ta ja kawai kana kuma ka zo ka ake kaci dubu ashirin kaci nama ka sa hannu to kuma ga limamin mu nan malam sani malam sani shi malam sani fa zuwa aka aka damtsai shi ma aka ce yayi ma wata gawa sallah kuma gawan an gwada tana da corona anan fusko gawa take mutum ya dade yana ji a fito tun kafin corona ya zo daga bayan mutu aka ce corona ce ta kace shi to kuma a nemo limami sai shirya shi aka je aka kama malam sani aka kai aka tsare satin shi biyu ko ciwon kai bai ji ba aka je wurin da aka tsare shi sai aka tsara shi a to ai an san malam sani ba ka rubuwa da malam sa'id imamu ya san shi a ji a dan koshi shi ba ya ce wallahi shi ba zaɗi da malam sa'id ba tun da tun da wannan tun da yawan gangawa ba zaɗi da malam sa'id ba kwata kwata ba zaɗi da dattin dai malam malamai bayan Allah aka ya ce shi ba sai da malam sa'id aka ce to tun da ba ku waɗu ba ku ji a kyale shi kuma wai ku kalli ba wannan abu ba zan kwaikwayon nan matan shi wajen uku ne ne na zanyi amma ko ɗaya ba ɗauka ga kai wurin ba su ba haɗu da su ba matan ko zai daga kai zaka kulle za ta yi aka mutu aka ce to ai an zo an yi apology ai wancan ma a je ƙarya ne ba corona shi wannan kai musallin ba sun gano daga baya ba corona to shi ma wannan makwabcin namu da aka yi shi wanda shi ne mahallin shayi ya gaya mai ayansa kar ku kai ni wurin nan za su rike ni su ce akwai ta da aka zo mana rashin lafiya ya zafi ki yake babba ya zo ta ce a kai shi a kai shi hoto ba ce kana kai shi wasu kusa ba a kai shi kawai a kai shi hoto ana kai shi hoto suka ce test na corona suka je suka ce da ita kafin safiya kuma ya mutu muka zo da safe na zo aka gaya man na shiga gidan na je na gaya da matan na gaya da ɗan uwan shi na gaya da wane ne ne shi to yaya maganan gawa suka ce maganan gawa dai to ana na ana jira sai an gwada da rana na dawo washe gari na dawo na tambaya gida ya gawa ina gawa sai da aka an bambaro ta da biya daga asibiti aka haɗu da wasu manyan unguwa da limami aka tafi aka yi tabi aka yi tabi sannan aka samu suka ce to za su ba su amma ba da sharadi za a zo a kulle ta ne rif ba magana abun nan su za su yi abun su to shi ma bayan sati biyu suka da suka ce ba corona bayan an wulakanta shi babu an gwada babu an gano babu da can an gwada akwai bayan an gama samun abin da za a samu yanzu an gwada babu ka kalli ban tsarin Najeriya ana kai ma wannan kaji kaji ita ce ka balla can karshen garin ku ka nemi wani su cakka kakka ka nabe wuri sai koro ne akai ka labe can wallahi ta ka zuka ka ba ka kai kai ka wannan wurin ka shiga ku ka dawo har ka warke mutane na kyamarka saboda mu har yanzu ba a yi wannan waye wanda za a ce ma a ce yau kana da wani rashin lafiya yanzu ka warke kuma mutane su koma da kai normal ta shiga uku to alaman ta ma an gani mutum ya falla da gudu ya tsere ya baka a tsoro kada kada ya dawo ka ce ka ce balle a tabbatar kana da ita ka dawo ka ce kai da kanka je kai kanka in dai sun kama ka da karfi iri ka ba wani wasan kwaikwayo an dauki wani ana ce akwai tela wallahi lafiya aka ce karya da akwai korola aka tuba ji take bom sai ka sai ka ji akwai amma in ka akwai ta sosai suka dauke ka amma kai da kanka kai kanka ka ce a gwada ka ko ko akwai ka ni dai ban yarda da wannan gwajin ba in dai sun kama ni da tsiya to na yarda amma dai kai kai na in ce wai na zo su gwada ni su gani in akwai ta kashe ni kadai ba cikin nan sai ba sani ba ta ta kashe ni na a kai ne wanda cikin ruwa sai ba sani ba cikin nan amma ka fito da kanka kace wai sai ma gwaji kai to dai wannan shine abin nan ba saboda haka kai abin da ya cancanta kai yanzu abin da nake so ku gane makasudin abin mutum zai mutu kafin ya kai kwana bakwai ko sati daya an fara wawasan kayan abin da ya bari an fara wawasu kowa ya dauna shi kana taba wani zai ce wannan ya ce shi ba ya riga ya wannan ba ka bata kawai na riga na sa in an zo rabon gado wannan na riga na tun dama lokacin yana raye na kwalla fare na ga abin nan yanzu ko Allah ya kawo da zan samu nan fa na ce maku yaro ne ma ya je ya suka hada baki da shi da uwar shi suka sama baban sauta biya biya Allah ya sa ya zo bai ci ba da aka ga bai ci ba duk da haka nan aka yi dan ya dauke mai wata mota da ya boye ya je sayar ya dawo ana yi mai fada ya ce dan ya da wannan motar za ta mai fada a cire cikin gadon shi a cire cikin rabon gadon shi to to kaga amma shi mutumin ya san abin da yake domin ba sa ku gane shi ne kawai amma da ya tashi ya samu wani tankame min gidan shi da ake tiyete ya waida shi masallaci mu gaskiya wallahi na waida shi masallaci saboda idan aka rage waɗannan yaya wallahi ba za su bari mutum ya komi wallahi mai da shi masallaci da Allah ya yi wa nan da ya ba ku labari akwai inda suke karatu malamin sai ya je ma wancan a gidan shi sai ma wancan a gidan shi sai ma wancan a gidan shi to a rana awa 24 gare ni lokacin da ya je can ya je can ya je can sai ya wuni zagaye zagaye a gidan wancan gidan wancan gidan wancan to ciki akwai wani wanda yake mai son alkhairi sai ya ce malam zan ba da shawara inda za ta yi kaga maimakon zagaya wannan da kake ta yi gida gida mutanen nan me zai hana ka tuntube su mu haɗu duka a gidana
sai ka zo a lokaci daya a wannan zagaye zagaye in aka zo bai fi awa biyu ba za ka yi ma kowa na karatun
to amma ba za mu zo mu ce karatu kuma mu yi shi a cikin falo ko cikin wani abu ba zan bantari bangaren gidana sai in yi mana aji sai in yi mana masallaci idan muka zo muna karatun mu lokacin azab yayi sai mai sallah azab na san duk abin da zamu yi daga dai takwas zuwa tara mun gama sai mai sallah azab kai ma ka je ka huta kowa shi ma ya tafi gidan shi kaga ya zama kaman wata makaranta mun huta ka huta da wannan zagaye zagaye ya ko sun tace suka ce sun yadda a ba malam da yazo zabtare gidan nan ƴaƴan shi suka ji suka rugo kace mun ji an ce zaka ɗebi gidan nan kai kai kai suka ce wallahi ba mu yadda ba ai in kai haka ka bata plan din gidan gaba daya ba a gida an mai wani bantan shaka kuma da da makaranta da abun nan wallahi an bata gidan yace to suka ce wallahi ba za a ba ba yace gida na ne wasu kace mun sani amma ba wai yanzu a this age ko ka bata gida ka this age ya zama na
yace to to ya ji abin da ake faɗa yau ya ji shi yace to wallahi sun ko wasu wasu iri nan ba na Abuja da gare shi dukkan su sai ya kai da su kusan dai Abuja ta bi nan da rajin to na Abuja zan je in sayar in ta kashe kuɗi na har sai na kashe su gaba ɗaya sai na kashe su ka ce a to gaskiya da ka taɓa na Abuja gara ka taɓa nan to shi ne aka bashi ya zauta raye masu ayuba aji da Allah ya yi malalar da ya gawa ku zuwa kai ba aji suna zuwa wuri da zo da prof suka yi da masu aji amma ba da biya suka yi ta kuma nan bypass ko wannan juma'an na gaisa da dattijon da ya zo shi ba sai dawa ma zai ba bayan ka zai bata ba dama tan shi hudu suka zo suka dawo uku suna ta mutuwa shi yana nan ƴaƴansu duk sun girma sun fara aiki suna kowa ba ba da sauran yaro a gidan mata sun yi aure maza suna aikin su yanzu sai ya koma waɗannan na mutuwa ai ya koma daga shi sai mata daya yanzu su kadai ne sun tsufa tsoho ne bin ma'anar kalima nan yake hidiman masallaci yake mani malaran nan ya zo kawai ya je wurin aminin sai ya ce mashi kaga gidan nan yanzu ga nan kan tsame mai ni kadai daga ni sai wancan cikin gidan nan yara kowa ka mu gaban shi
kuma yaran nan yanzu ba abin da ba a yi masu ba duk sun je suna aikin su wace ai watanni ban ga mutum ba kuma ban ga wakilin shi ba kun gane wakilin shi malam malam na na
babu risala ba mutum ba risala yawa ya fito
yace saboda haka abokin shi ke so ba shi zai zai zo na neman shahara shi yana tunanin zai raba gidan nan biyu inda yake da shi da iyalinsa nan sauran kuma ya sa haya ya rika an san wani abu duk wata kaga ba ruwan shi wanda ya ga dama ya zo ya mashi fa bi hawani wanda bai zo ba shi kenan sai ta amfani da nashi abu nan ne shi yace gaskiya shawara ce mai kyau yace to sai dai ba ga bukin zuwa ba zan daurawa menene yace kuɗi babu ai da zan yi aikin ka bani rance in nayi ina gama gyarawa tunda haya yanzu kafin a shiga ma ake baka kuɗi da na an shi kuɗi na zo mu biya ka abin da ya rage shi kenan ba yace ba ko ni ya dauko kuɗi ya baki mutumin da ya je so blog za a yi raba yaya suka ga an haje bulomi za a yi ma'aikata wannan fa ina ba ku ne dan na sani ba wai abun nan mahabbulok din na gani
abun ne sai da aka kawo jina ni ba inda zan yi ba abin da zan yi da shi illa fannin labarin
to hawa wallan da suka ga kai suka kira so meeting har da mata suka zo suka ce baba zai bata gida wannan mugunta ce a daidai wannan shekaru zai lalata gida zai lalata mata gida aka ce ba za a yi ba yana zanna a waje kawai sai ga an biyo masa aiki da gudu ba su yi masa aiki cikin gida sun fito da kuka ce yara ba sun koro su sun koro ku yace sun koro su ya shiga cikin gida haba dama shi ake nema ya je zai magana suka murkushe shi suka damkai za kai cikin ɗaki a murje wallahi na ga muku kowa da tsiya Allah ya sa tsoho ne irin na dadin nan ya kafe shi ma a kafa aka yi ta kokarin a danne shi a kafa ya kafa dannuwa aka yi ta ja makwabta suka rugo wanda ya kwace shi ta abu nan ba har sai da aka ji mai rauni a hannu nan da aka datse mai hannu da kofa dan so suka su su cusa shi cikin daki su ta mun kai shi sai ya gama ai mai ko ba a kashe shi ba murus ai mai rashin ai fillan kashi da aka raba aka yi abun nan ba wani ya fito da shebur ya dinga sare blok din nan da aka aje kofa gida duk sai da ya fasa su waɗannan blok din da za a yi ginin nan wallahi duk sai da ya fasa su ko ɗaya bai rage bai fafaje blok din nan dan aka kwace da kai a takaice ina muku sai aka je police station sai aka kira police police ne suka zo suka raba faɗan nan ɗan da ya haifa kan gidan da ya gina
to kaga ina ni ne ai ko shago zan koma yana kwana wallahi sai na zan zan yi shuru ne in yi ba dai takardun na hannuna ba sai zan sha mamaki sai to tun da haka ne ko bari kowa ya nemi nashi gidan gani tun da dai wannan shine faɗan a amurkushe na kai a kai kasa a danne san da kai fa kai kasa ya danne yana kokari ya danne ka kasa saboda kayan ka da ka mallaka bai san san da ka mallaka ba ai bai ba to amma fa gaskiyar magana shine duk wanda ya faɗa da Allah sai an yi faɗa da shi da waɗannan duk dama ka kulla abokan faɗa ne in dai ka baro Allah to ka nemi faɗa ka kullo abokan faɗa duk wanda kake gani wanda bai kamata su faɗa da kai ba sai sun faɗa da kai mun karanta nan baya ba ne yasa bane wurin so ba a bi masu in wai dan su ji dadi ne kai masu duk abin da za ka yi masu in ba ka yi masu in dai ka baro ka ba Allah wallahi sai ya zubo su saboda shi yasa mun karanta wanda ya nemi yardan mutane a wajen yarda Allah to Allah sai ya zubo mutanen kuwa amma wanda ya nemi yarda Allah akan yardan mutane to shi Allah sai ya yarda masa da kowa ma da mutanen da kowa da kowa an kana nemi yarda shi amma an kakka to kun dai wannan an kama ba da wannan labarin kowa nan ya da nashi sai ya faɗi wanda ya gani ko wanda ya ji ko kuma ka mutu ana bin ka bashi a zuwa ce ajiya nan wata mace ta ce mijin wani wata mijinta ya rasu ba daɗe ba ya yi sabon aure ashe ya ci bashin kayan auren ne da wancan amaryar saboda haka yanzu ya mutu masu kaya suka zo suka ce gaskiya kayansu a duba wanda aka zo ba ya amfani da shi ba tun da ya mutu a maido masu gaban su za su ansa sauran kuma wanda ya rage a biya abin nan hankali ita wanda aka fara ba kaya ta ce ina ka bada ai sun riga ta cinye kayan ta duka aka zo aka ce to ƴaƴan shi su biya su kuma ƴaƴan maman ta zuga su ta ce ku kuka ce yau aure dama bai san zai mutum bane ya je yau aure yanzu to da haka ba za mu biya ba duk abin da za a yi mai alahirin an dade ba a yi mai ba ba za mu biya ba ta ce ba za su biya ba maman ta zuga su su kuma shi yasa idan aka yi yara masu hankali uba na da haƙƙi mama na da haƙƙi babu dalilin da lokacin da za ku yi wani abu saboda baban ku ce sai kun je kun yi maman ku domin in dai ba ko ita kadai ce ma wani lokaci ba za ta yi ta ba sai ta ce muku saboda me za ku yi amma in kace aka ce za a yi mawa in ya kai so dubu sai ta Allah ya saka muku da alheri sai kuma ka hana ta ce kana yi mata a dabi'a dai mu ɗaya su ce za su kyauta maman su aka ce ku kyauta mata maman ku ce amma ita su rika gaya mata wallahi ba za ta yi ta ba sai ta ce saboda ne shi shi an gaya muku shi ma bai da karfi da shi ne ya fi ku karfi ya fi ku kaza ya fi ku kaza albarkar da take kike so samu ita wannan su dai samu ta tsada to balle irin wannan da sai a ce a yi bashi kuma yayi masa laifi duka tun da inda ka dauko wata so take sai ta ma zuga yaran su ma yadda za ta yi kishi to su fadan tare da su za a yi in ko ba su faɗa to shikenan duk biyan kun zama abin nan duk munafukai sunan kuma ai dama duk ku ne shi ne babban munafikin ku ne kanana munafikan Allah duk munafikin ku dai zai fito kai bai wada mu kai to mu dai dawo kan wal maqsud bil ghirati fi raiba al ghiratu fi mawadi'i tuhma wat taraddudi idan an ce na raiba abin da ake nufi da shi kaga duk in ka bar iyalin ka suna fita shi yasa muka kawo iyali kawai dan ya zama shine a hallu wanda za a iya ganewa idan ka bar iyalan ka suna yawan fita ko wani ya zo ya gan su nan da nan ku duba wani lokaci jahiliya irin da idan mutum ya yi amarya fa wai ya yi aure kawai shi kenan sai kwaso abokan shi ce wai sun zo sun tuwon amarya bayan an gama sayan baki kenan shine maguzanci na farko da ake yi idan aka yi amaryar sai a ce wai sai an sai baki ita amarya ba za ta yi magana ba sai an sai baki bayan ka biya sadaki watakila ka yi shekara ɗaya kana wahala kana so wane ne ka so golden moon ka so waye kayan shayi duk baka sai bakin ba hayan sai ba daura aure ka biya sadaki an kai lefe an biya sadaki wai sannan wai ta ce wai za a ja sai baki yan mata amarya a samu ta tanjiriyar mara kunya da sa ta wani kan dare kan dare to sai an biya mu in ba haka ba mu ɗauke amaryar mu inda ka iyakace a bari haka nan ko wai za su sauke amarya wai muka ba da wannan kuɗin ba za su dauki amarya su tafi da ita wani da aka ce da aka ce za a dauki amarya ce ku dauke ta ina dauke ta wallahi za ji gidan rediyo a ce mata ba sun zama kidnappers su yi kidnapping amarya suka ce ta wannan kai ne sarki shari ya ce to akwai wanda kai ku shari da za ku raba an gwada amarya ku dauke ta yanzu ce a kuna dauke ta wallahi zan je in ce an samu kidnappers cikin yan mata sun dauke amarya
ba dole ku aje ba wai a sai baki a nan ne za a yi ta maganganun banza a yi ta maganganun banza ana tsada ana tun ana cewa wata ma ya ce a basu dubu ɗari biyar sai ka ce ɗiyar cbn bai dubu ɗari biyar za a basu a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a a dawo dubu biyar daga ɗari biyar a dawo dubu biyar ma an gama wannan kuma wai sai mutum ya je kwaso wasu wai wai abokai ne wai sun zo shinto amarya wannan ya zo ya zauna wannan ya zo ita kuma ta fito gantar gantar kaman falwaya wani ya taka ce ce shage wai na ka samu wannan shage shi kuma ya da shage ne wai na ka samu wannan ne ai ni ma na tana da kanwa da an kai shagewa ne to wannan duk ba maguzanci ba ne to daga nan an kulla alaƙar da za su rika magana shi da ita an kulla duk ta san su dama sai an gabatar da su wannan shine wani wannan shine wani ga yadda muke da shi dan haka ni da ni da shi kaman tub ne da kaya tub ne da kaya kaga da baka nan ma ya shigo gidan tub tub kaya ta ba ta nan to sai tub tub ne da kaya kaga a mata kai da shi tub da kaya ne saboda haka babu wani abu babu wani duk inda ta gaishe tun da ka ce da ko da izinin ko sai ta sa sun yi magana tun da ka ce mata tub da kaya ne kai da shi ka mata magana ta ce kai ka ce kai da shi kamar tun da tsaya ne to ni kuma dan na mai magana sai ni daga nan ya ta fara cewa duk tana so a kai a kai ta gidansu tun da ka ce duk tutu da tsaya ne so take sai ta ga gidan kowa saboda ta rika zumunci da su to nan za a tsaya to kaga daga nan raiba sai ta shigo sai ta shigo da abin nan ma duk abin da zai ba da raiba kakka yadda da shi kai kai ka fare to shine ne ke fassara mana yake cewa shine wannan falghiratu fi mawadi'i tuhma shine mutun ya nisanci wato yayi kishi a duk wani wurin da za a iya tuhuma wa taraddudi da kokonto wa tazharu fa'idatuhu wa hiya ar-rahbatu wal inzijar shine wannan fa'idar da shine jin tsoro da tsawata wa in kanat al-ghiratu bidin raiba fa innaha turisu al-bughd wal fitan duk da in an zo an ce mutum yana da kishi a inda babu irin wannan shakka yana haifar da fushi ko tuntunu amma abin da ka san zai bada wannan musamman akan iyali ko wani abu nan da ya hada abubuwa da yawa kawai muna bada misali ne kan iyali saboda shi ne wurin da in ka bar iyalin kana zuwa ko ina sai ya bada tuhuma ko ka gansu suna ta waya ka gansu suna fita ka ganta gobe ta ce za ta nan wurin tana ta kwalliya in za ta fita ba irin wadda take a gida ba kaza kaza ko ko ta tafi din ka je ka tara inda ta ce za ta ba dan ta je ba me zai ba da wannan ta ba da tuhuma to akwai tuhumar da ma ta fi karfin tuhuma illa iyaka ba za ka ce ta faru ba tunda nan na gaya maka wata rana muna karatu nan wani na zanne can ba ya kasa zama ya zo yi man magana na shigo na yi sallar magariba ya fita yi man magana na je ya ce wallahi wata matsala ce ta faru shine za ka kira shi zai je kashe wutar nan amma kafin ya je yake neman tambaya ya za a yi na ce to Allah ya sauƙaƙe ya ce abokin shi ne yanzu ya kira shi ya ce ya zo akwai wata matsala ta faru a gidan shi sun je buki matan sun yi kwana uku a Kano sun dawo yana zaune da shi da matan sai yaron ya rika cewa wallahi baba bukin nan yayi daɗi mun zo mama tana ta goya wani mun je wurin mama tana ta goya wani kuma mun je mun kwana wani wuri gadan yayi mana kaɗan shi da su gadan yayi masa kaɗan bayan an gama goyo mamai ita goya wani ya gaya wa ban ba a yaro a tare mai baki saboda yaro wai su mata saboda gabancin su yaro sai su wani abu gaban shi sai su ce kakka faɗi ma kowa kaga ga mata kula shi sai ce to to idan takule ya kare kuma aka kara ba shi wani takule din to sai ba da labarin jiya an ba shi takulat kai ya faɗi wannan takulat din na karewa aka ba shi wani ya ce ji daɗi zai ce baba kaga jiya
sai ba da labari kuma wani shakulatin shi ke tado da wani abu yanzu an ba shi shakulat kai ya faɗi to in shakulat ya kare da an ba shi wani ya ji daɗi to zai faɗi abin da aka fi kada ya faɗi
ko kuma ka boye wani abu ka ce to zan fita kada wanda ya kuskure ya je can wurin ya taba da ka tafi ta ce a baba ya ce kada wanda ya mu je mu taba mu gani sai a wajen da shiru kai ka ba abun ka baka gaya musu ba sai ka je ka dawo su taba ba amma ka gaya musu kai ta ku taba to sannan ne za su taba in dai kayi abu ka ce ma yaro kada ya bari to yana nan yana tunanin me yasa ka ce kada bari abin da bai saba da shi ba to kan zai zai zai zo ya gan shi kawai ya ce to me yasa aka yi sai ya san alamar tambaya saboda kwakwalwar shi lokacin da yake yaro ba komai a ciki da ya saki wani to ta koma babu da ya saki wani to neman abin da zai aje ciki yake da ya ji wani abu sai ya tunani ran na ba masallacin juma'a wani ya ce min wai ran nan kawai ya je gida ana ruwa ya ga ana ruwa ruwa sai ya kira ba ta iyali ya yara suka ga an rufe kofa suka ce to ya ake da aka rufe kofa yanzu ka dinga buga kofar da suna ta baba baba me ake a rufe kofa ba su za a rufe kofa da rana to da to kuma mutane ga ba kofa mutum za ka gani wai a ce maka gida ɗaki biyu ko room of palo two bedrooms ne amma wai zai ka je ka tarar da wasu gaɓaye duka kofofin nan kullum buɗe su to me amfanin da aka yi ɗakin a ciki aka yi mai kofa in an babbalo buɗe shi kuma shi bai kai shi kun koyo da buɗe so da ka yaro ya gan shi kullum buɗe zan shi kullum yanzu ya ga an rufe shi sai zama da ya karbe wani ma yana iya zuwa ya buga koma ya daga ta zai sha ruwa ko kuma yin ruwa ya abin da bai sani ba ne ya gani so ba a yin haka nan yaro shi abin nan ne to saboda haka wannan dole ka tsare waɗannan da abin nan mai wajen fitinoni wannan in ko babu to kada a yi wal fitin ne annan akwai nan ma nan abin nan ba ka sako a wannan ma komai a ciki a ina ne za ka ƙara cewa wal ikhtiyal fi sadaqati an yakuna saqiyan mutum ya zama mai mai mai kyauta mai yawan kyauta kada ka damu ka ce mutane kana yi ne dan kaza ko yau sai sai batan biya nafsahu yayi yana jin dadi ولا يستكثر كثير ولا يستكثر كثيرا كو ولا يوفي منها شيئا الا وهو مستقل آه yanzu ce mutum kada ya gaji yawanta wala ya saksir ai kasirin kada mutum ya rika jin yayi yayi da yawa sannan wala yusi min ha shay'an illa wa huwa mustaqillun kada ya bada wani abu daga ciki fa dai yana jin har yanzu kadan ya bada ma ba da yawa ba amma al-harbu فإنه يتقدم فيها بنشاط وقوة وعدم الجبن shi ko wajen yaƙi shine mutum ya taho da nishaɗi baya jin tsoro baya jin abin nan yana takawa daidai don waɗanda suka kasa su gane an tsere musu to wannan dai shine a takaice wal maqsudu anna al asi anna al ma'asi kulluha ay ishtaddat biqo ay mulabasatuhu lil dhunubi akhrajat min min qalbihi alghiratu ala nafsihi abinda ake nufi dai kullama ishtaddat ay mulabasatuhu shi zunubi annal ma'asi kullama ishtaddat mulabasatuhu wato sabo duk lokacin da mutum ya kasance cuɗanya da shi ta tsananta ga wannan zunubin ay akhrajat min qalbihi alghiratu an nafsi ay sai ta cire ma abun nan dinsa alghirata kenan sai ta cire masa kishi daga cikin zuciyar abin nan bai zama shi bai kishin kanshi wa ahlihi bai su kishin iyalinsa wa umumin nasi da kuma mutane gaba daya wanda yake babu abin nan dinsu wa qad tad'uhu fil qalbi jiddan takan sa zuciya ta rauni sosai hatta la yastaqba ba'da zalika al qabih la min nafsihi ta yadda har mutum zai koma baya kyamar wani abu mara kyau baya kyamar shi akan shi wala min ghairihi baya kyamar shi ga wani sa shi yasa muka yi maganar iyali nan ko ɗaya musamman ya mace ko matar mutum da wannan mutum yana kare matarsa bayan matar in ta kubuta ita kuma ya koma yanzu kare ƴaƴansa yake yi yana taka tsantsan da su yana tsarewa ya ka abin da zai iya yi saura kuma ya adda wa idza wasala ila hadha al-hadd idan mutum ya kokai da irin wannan matsayi baya jin kyaman laifi a cikin gidansa baya jin kyaman laifi a kansa baya jin kyaman laifi a cikin gidansa ya bar yara yan mata da gajejjeran wanduna su zo su yi ta kusa da ƴaƴan makwabta kuma mazaje su ta shigowa gidan suna shiga ɗakin su bai damu ba yana ganin ai duk ƴaƴan abokai ne ko ya ce ma duk ƴaƴana ne saboda abokina ne tare muka taso shi yasa muka gina gini kusa kusa ƴaƴanka da maza da mata su gauraye kawai ba a bambanta maza inda a ce ma mata ne suka haɗu da mata maza suka haɗu da maza kaga wannan ba matsala amma har mazan su ce sun saba da yan mata su ke shigowa cikin gida suna zama tare da su su kuma daga da jiran wanduna da t-shirt haba ai an kulla banna yaran da ma kannan su na cikin gida ma yanzu banna suke a suya su tsakanin su kannan su da baban su guda kawai bambancin su mama ta can wannan ma abun nan ne sannan ka zo ka ce wa yayan abokan abun nan ne ka kuma su shiga cikin gida cikin yaran da ba muharraman su ba sai su ce wai wai a yayan abokan ka ne to ko ƴaƴan kama da ka haifa yayyen da kanne ƴan mata wanda suka zama manya manya bai kamata su suka sa gajeren wando su zo su zauna cikin yayyen su ba ƴan uwan su maza ba ƴan abun nan ba wanda iyayen su iyayen su duk ƴaƴan ka ne bai halatta ba haka saboda shi kanshi namiji ma ya fito da gajeren wando ana ganin cinye sa cinye al'aura ce ko kannansa ne bai halatta ya zauna a kanan ta ganin shi ba balle shi ba ba ya zo da gajeren wando wani ya ya ya ya aje cinyoyi kaba kaba a balo ya ce wai ƴaƴansa ne duka wai ƴaƴanka suka cinye ka wace bai halatta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya ce cinya tana daga cikin al'aura kada mutum ya buɗe ta amma mutum ya zo ya zaune ya zazzauna cikin gida da abun nan to nan jahiliya har ta kai matan ne ke yin haka wata za ta zo ta kar gida tana wanke wanke ta fito da cinyoyi ta nan nan da zanin ta cusa a tsakanin cinyoyinta cinyoyinta duk a waje wai kada zanin ya rike ragar gida cinyoyi kaba kaba ko tana wanki a waje tsakar gida jahiliya kuma wannan masifan yanzu yau sai da wata uwa ta bugo tana tambaya ta cewa ta ji wani karatu idan mace tana sallah tana fitar da kafafunta an ce wani malami ya yi karatu ya ce wata baiwa Allah ta yi mafarki an yi mafarki an ganta ta je lahira amma yanzu tana shan wahala saboda duk sallolinta ba su yi ba aka tambaya menene dalili aka ce ai sallah take kowace sallah in sai kafafunta a waje suke
shine ta tambaya ta ce to wannan abin take so su tabbatar haka ne na ce haka yake mana a yana nan cikin wannan abin nan fatawa sala na ibnu taymiya as-sala da yi yace sallan nan musamman wajen kafafu idan dai za a yi ta mace ko dai ta rika sa safa ko kuma dole ta sa hijabi wanda zai sauka har ƙasa ya ba da rara a ƙasa sai da in ta sunkuya ba zai rika buɗo mata kafafu ba in ta kuskure ne ta fito so ɗaya ko abin nan an mata abuwa amma in ya wuce so uku kafan nan na fitowa sallan nan babu ko gashi gashi ta rufe shi gaba daya in ya leko ba da gangan ba wajen ta tasun ya sai hijabin ya ja baya misali sai gashin ya leko kuma ta gyara ba matsala amma ya zama dama tun sadda ta fara sallah haka suke bude matsala ne to kafafun ba in kayi maganan nan kuma so dubu to so dubun kuma su ji ba mace dole ne ko dai ta yi hijabin ta dogo har ya rika taba kasa za ta yi sallah ko za ta fita ko kuma ya zama na ta sa safa ko kuma ya zama in za ta yi sallan da zanen ta to ta kwanto zanen sun san yadda suke kwanta har ƙasa sai da in ta yi sujada ko ta yi ruku ba zai rika hagewa ba ya ce abin nan bai rike amma in ba haka ba sallah zanen nan kafafu na fitowa
sai ana sallah kafafun nan na fitowa akwai babban hadari a ciki to kuma balle ma masu yi iyakar gwiwa
to irin wannan ne ba nake maganar cewa mahaifiyan mutum a lokacin da bata san irin wannan karatun ba wata rana ka je ka tarar tana sallah banda karatun har sai ka kalli irin shigar da dai a sallah idan kana so ka gyara ko ba kai mata magana ba sai ka je ka so zumbulelen hijabi ka ce mama ga hijabi na kawo miki saboda sallah saboda na ji wani karatu idan ana sallah kafa na fitowa akwai matsala kanka ce sallah ta bace ba sai ki bana ce akwai matsala an ce akwai matsala ko da ka a gyara ga hijabi na so maki zabgege wanda zaki sa har sai a rika taba kasa saboda hakki ga masalla ka baki bata fito ba ciki sai ka ji ta ce Allah zaka da alheri Allah sa mu dace dama ta fa alherin ka amma baka taba zo hijabin ba sai wannan ka kawo eh oh yau ne ka san yanzu da ka je karatun ka gane ba ka hira sai ni shine ka zo hijabin da kai tun da kake min ka taba kawo wannan ba sai yau da ka ji wannan a san alkhairin ka kafin kai ma mutum magana an san ka da kirki ta san ka da kyautata mata ta san ka da wannan na ka rinka mata wannan ba za ba abu bane akwai ba wani lokacin da wani dan zai kai saboda alkhairin sa mamansa ce mahaifiyarsa amma wallahi ba abin da zaka ce ta tuntube shi
kuma idan ya ga tana wani abu da ya ce wani ma baka bari ma ya gani za ta zo ta ce to gaskiya in wani ya zo ya kaza ba zai ji dadi ba ba zai ji dadi ba ai mai kyautata maka kai maka kyautata masa ba zai ji dadi ba in ya gana ya haka so da haka kaga kafin ma kai magana amma an san ka can wani dan duku nono ba ruwanka da wani abun nan kai ba ruwanka da alƙabar ka ba san kirkin ka wajen rada ka gano wani abu guda ɗaya ka zo ka san mata da shi wata tana da kai ka komin girman ka a wurin mamanka har tana ganin ka dan yaro to ka zo kuma ka ce za ka yi mata wata maganar abin nan ba za ta yadda ba amma ta san alkhairin ka alkhairi kuna ji ha hau za ta mai aka ce gadon bacci
sai kin kai alkhairi ka hau kai kai ka kwat ka kwat ka kwat lafiya lau
ka saba ka sun saba da wannan
ya fito to shine nan wani hada ai aka ce ku duba nan gashi nan faqad dakhala fi babil hilak wanda ya kasance a haka ya shiga babin halaka ولهذا كانت بيوت shi yasa ya zama wanda bai kishin matarsa ko iyalinsa shi yasa muka gabatar da jiya na san wani na ne na ta neman me za a kace mai mata shi ya fi matsala ne a irin wannan rashin kishin ولهذا كانت بيوت من أخبث الخلق shi yasa shi biyut ya zama wato shine yafi kowa mummunan hali ko ko yafi kowa muni ma'auce akhbathul qalbi ko shine ba kulli ba a wannan akhbatul khalqi shi yasa shi duyus ya zama shine akhbatul khalqi shi yafi kowa lalacewa cikin halitta shine lalatacce to da za a yi amfani da kalman hausa sosai a ce kamar shine wanda yafi kowa zama dan manza
shine akhbatul khalqi ko mai munin wanda yafi kowa lalacewa wal jannatu haramun alayhi aljanna ko an haramta ma biyus wanda baya kishin matarsa bai kishin iyalansa mata waɗanda suke karkashinsa da annahu la ghayrata lahu saboda shi bai da kishi ولهذا رضي بالسوء في اهله shi yasa ya yadda da abu mara kyau ya rika gudana cikin iyalinsa bai kishin matarsa bai damu da ta fita bai damu da ina ta je bai damu da ita ko ina ba haka ni ma wani lokaci yana zaune a gida yace baki maza su koma falo su yi rai to shi zai shiga daga daki in sun gama ni na yi muku sallama to in kun gama Allah ya hanya tace in ta gama za ta tare ka su ma kan kwankwana yana kwanta a daki ko ku zo gida su dauke ta ma ko ki aikin su ce su dauka da safe su dawo da yamma su aje shi bai damu ba shi ba komai colleague ne just colleague haka na makaranta ka zo ka dadda mutum a gidanka yana ta shan zobo baka san zai zo ba gashi na an zuwa mai zobo sai a ce colleague a yi sun hada makaranta ne can saboda ka yi zo ya gano gidansu ya zo ya gaida ya gaida ta kai ba ruwan shi da kai kai da lambar ka yana da lambar ta to duk wannan wai shine an waye wa hada yadullu ala anna asla din al-ghira wannan ke nuna asalin addini shine wannan kishin ومن لا غيرة له لا دين له duk wanda bai da irin wannan kishi to bai da addini ma kwata kwata ba wani addini ga wanda bai da irin wannan kishi wal ghiratu tahmil qalba wa tahmi lahu al jawarih wato ita wannan kishi tahmi al qalb yana tsare zuciya wa tahmi lahu al jawarih ana kiyaye gabobi da shi saboda shi wa tadfa'u su'a wal fawahish tana tare wato ai wato ko ai sannan وتدفع السوء والفواحش سنتنا تنكد ومتم ممونا أيكي دو الفاجة وعدم الغيرة تميت القلب wannan kuma wannan ka wannan rashin kishi kashe zuciya ma yake yi kwata kwata aka ga wani lokaci mutum aka ba ka ce wani zuciya shi ta mutu saboda bai da kishi bai da kishin kanshi bai da kishin iyalinsa bai da kishin al'ummarsa idan ko yanzu ka je ka ɗauki shugabanninmu da yawa daga ciki ai kai ka san sai dai a ce abun nan ko kishin al'umma malam a ce mutum zai zo babu kishin al'umma malam abun nan sai yanzu ko yau sai da naga wani abun bakin ciki in ma ka saka kallewa a wasu yawa kawo shi aka ce an samu scholarship da Najeriya za ta bayar amma in ka ji ba sunan listin da aka turo wani ya rubutu daga wata ƙasa ya ce abun kunya zuwa ga minista na education ya ce scholarship ta fito ta gwamnati amma wajen yan arewa gaba ɗayansu a ciki ba su fita su ne ina jin ashirin ko talatin can su saba'in daga ana ji sai ana ji sai wa sai wane to notice ka ji notice gaba ɗaya mutum biyu su biyun ma ana shakka ɗaya ne ake jin musulmi kawai a ciki gaba ɗaya sauran duk su ne kama dama a tsaya nan wannan ne dama zai wani abu kirki ina ina ruwan su da wannan maurin wannan da wannan magana yawwa to wai dan kada a yi dori sai dai a ce an yi kawai nan a gaya mai amma dama wannan shikenan bai gani wanda bai zo ba ya huta uwarsa gida ɗaya ne gida ɗaya ne in shiya ina ruwan shi da wani tunanin waye maganan wai wani addini ya ce wai ga wani abun nan dan shi'a ne kowa ma ya sani ba wai wani abu ne wanda shi ma in ya ji ma ya san dawa an sani dan shi'a ne na gidi dan shi'a ne zai kishin wani musulunci ya kishin addini wanda dama tun tun tun farko ma aikin su ma rusa shi to kaje har can ya tafi garin su ya koyo yaran ya iya ya iya farisanci ya iya to da wannan dan yayi wannan ma mai abun mamaki shi ma mai rubutu wata bai san shi bane bai san ko shi waye ba na ruwan shi da wannan shi na ruwan shi da wannan kawai dai abu ne ana rana ta dahiya ta dahiya kawai Allah dai kiyaye wa da min ghirati saboda haka wannan sai zama babu kishi wata mutu lahul jawara sai gabobin da duka su mutu wala ya baka inda adafun albattaka sai zama kwata kwata ba wani abu da zai samu wanda zai tare shi daga wani abu wa hada yubayyinu ahammiyat alghirati wa makanatiha wannan yana nuna muhimmancin kishi da matsayin sa a addini mutum ya kishi abu ne mai kyau amma ya zama wannan mutum bai kishin iyalinsa su yadda suke so su fita sadda suka ga dama su dawo sadda suka ga dama su ta magana da wasu mazaje yana gani kuma ba zai damu ba ba zai shiga aljanna ba mai wannan tunanin na sha uku az-zunubu tadhhabu al-haya min al-qalb zunubi suna kore kunya in mutum yana ta zunubi yana ta zunubi sai ya koma mara kunya sai fara yin abun nan ba ba shi jin kunya kowa har ya ce bai san ma masu kunya idan kana rabbul baiti bidifi mula'an fashimatu ahli baitihi kulluhum rafasu idan ya zama na mai gida dabi'a ba ta zama shike kada ganga to za a wayi gari yan gidan kowa ya iya rawa dan mai gida mara kunya ne aikin sai ta kada ganga kullun ya kada ganga kullun ya kada ganga to zaka ga dabi'a yan gidan su kuma sun koma kowa ya iya rawa tunda uban gidan uban marasa kunya ne idan ya zama na mai gida ya koma bidirsi mula'an ya saba kawai zai ganga kullun kidi ya kida wannan ya kida wannan to fa shi matu ahluhu arrafasu dabi'a ta gidansa gaba ɗaya za ga sun yi rawa yan rawa ne suna ta rawa wanda ba su da kunya zunubi yana sa yana cire kunya az-zunubu tadhhabu al-haya min al-qalb wato zunubi suna tafiyar da kunya wa huwa asalu kulli khair al-hali kunya ko ita ce asalin kowane alkhairi al-haya shubatu min al-iman ma kanat al-haya'u fi shay'in illa zanahu babu wani abu da za a sa kunya ciki sai ta sa abun nan ya zama mai kyau wa ma zalat al-haya fi shay'in babu wani abu da za a cire kunya a ciki illa shana face ya muna na wannan abu saboda ka alhaya'u shubatun min al-iman ba su biyu ne tare suke tafiya al-iman wal haya su haka suke liƙe da kunya da imani haka suke duk sadda ɗaya ya tafi to sai ya fara sai ya ja daya dan imani ya tafi kunya za ta tafi idan kunya ta tafi za ta janye imani rashin kunya ba dabi'a musulmai bane kada mutum ya ce bai san mai kunya bai san kaza wa huwa asalu kulli khair wa dhahabuhu dhahabul khair kullihi tafiyar da shi in aka ce ba kunya to alkhairi ma ya tafi gaba daya wa ana imran bin husayn radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce alhaya'u khairun kulluhu kunya alkhairi ce gaba daya aw qala al haya'u kulluhu khair ko ko yace kunya ku duba kan wannan fatagadi wannan al haya'u khairun kulluhu ko ko al haya'u kulluhu khair sai dai maimaita dan gudun wani annabi yace a ciki dan kada ma annabi ka ku duba yanda za a yi yau a ce mutum zai zo yayi tunanin ya bata magana annabi ko ko annabin ya faɗi ya janye ta gaba ɗaya ce ba abin nan bane ba kuma tabbas ya wannan yanzu ga kalmomin kadai dan gudun kada ya faɗi wata kalma ba haka annabi ya ce ba sai dai maimaita su ba duk ma'anar sa ya gabatar da alhaya'u ne farko da khairun da kullu a tare ko ko cewa alhaya'u ya kawo kullu sannan alkhair yana gudun kada ya canza ma annabi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير كنيا بلا تزود كومي بس الخير idan dai kana ana kunya aka ji kunya to za ta bada alkhairi ko kana ganin shi a barko barko kaman ba abun nan bane to gaskiya kunya tana da fa'ida sai dai a wannan zamanin ne matsala kunyan nan malam na gaya maka wata rana wani yake cewa yana ji malamin makaranta ne ya ce yana ji ɗalibai sun fita break ya ji ɗaya yana ce maka kawarta kin san na korewa ne ta ce a ya kai kika kore bayan an zo za a yi aure har an kusa aure ta ce kai ta gano kwawa ne kunya shi ta yi yawa wai kawai ya zo taɗi zai zauna tsakanin shi da ita kilomita ashirin ka ji kilomita ashirin Allah ka yi kilomita ashirin daga nan kilomita ashirin ta kai na to wai haka ta ce wai in ya zo wurin ta wai zai tsaya kilomita ashirin duk kun gan nama wurin amma dai wanzan kilomita ashirin ya kai kawo to ku ba ce wa kuma jaji ka ta za ku mutu to to wai ma kaga za a gardama an san kilomita ashirin dai yanzu wanda ta ce an zo daɗi wurin da kilomita ashirin mukaddara ta kai kana ke kuna magana daga nan to ta za la su ka gadi ita kilomita ashirin wata ita kuma ta ce ita tun da ake zuwa wurinta ita kuma taɗi bai taɓa ɗan tsunkulo ta ba bayan an ce an zo taɗi kuma an zo womin ne shi ba womin yana tattana ta tsakaninta da shi da ita ma kilomita ashirin bai taɓa taɓa ta ba kuma womin aka zo yi to da mi sai womin saboda haka abinda suke so su samu a samu wani ɗan dakali wurin zaman mutum ɗaya mutu zauna da su biyu su mamace juna nan wata rana wani ya zo ya ce muna muna hira da shi ya ce shi wannan abin mamaki ya ce ya taba zuwa wani wuri fa ya ga yan mata guda biyu suna daji da ita da saurayinta suna daji da ya wuce da motar shi ya dawo sai goma ya ga abun ya zama mutum daya a wata falwaya gindin falwayan nan mutum daya yanzu an koma mutum daya amma ba an ƙara girma ashe buɗe hijabi da ta saka ta shi saurayin kawai ta saka ta shi kuma ya zo ya ce to bari yau dai zo gani to wai mutanen nan dama da na wuce nan aljanu ne ko ko mutane ne dai yanzu to ina ɗayan da ta ga suka ga ya ho su kai tsaye awa wala sai ga pop ya fito da gudu ashe yana cikin hijabi wata rana mala isa doctor doctor ne wa yanzu doctor doctor isa yunus sai da ya lacca a abun nan a masallacinsa ina nan a wurin ne ya ce yanzu masifar ta kai ga yanzu mace yarinya aka je taɗi wurin ta sai ta fito ba riga sai ta saka saurayin a ciki in ba kowa mutane kafa dama ya samu inda ba mutane inda gulab ka kashe gulab din su koma cikin duhu sai ta fata cikin hijabi ta ce wai bebin ta ne wai tana ba shi mama bebi ne tana ba shi mama yana ta goba cikin cikin cikin hijabi musulmai musulmai ne wannan kuma wannan da ake so ya aura kuma a ga mutuncin juna ko riga kun gama wannan siye daga waje sannan sai a ga mutuncin juna kuma wai wannan shine in an yi an masa yadda suke so akwai limamin da ya ce gidansa akwai itace a zaure ya zo ji itace kullum sai ji in ya zo wuce ji itace ran nan da ya haska ya gansu akan itacen nan malam ya yi masa faɗa ya faɗa gobe ya ƙara ji ya ƙara faɗa ranar da ya shiga cikin gida ya gaya mana ya ce yaran nan fa abin da suke kuce su rika zuwa cikin gida suna magana nan domin zauren nan da suke to ga masifar da ke faruwa cikin ka ce to malam yanzu zamanin ne ka zai yanzu ba haka aka yi ba ita ba za ta aure ba shi ma ba zai aure ta ba a ƙale su kawai kuma ba nan na taɓa ku labarin inda akuya ta kai sadaki ba akuya ta kai sadaki baka zai baka nan ko dan kana ai na ga na so ke wala saurayi ne ke ta zuwa ta din shi a zaure kullum su zo zaure a ce ga abin da suke yi ran nan ya zo zaure ya zo tsiye shi suka zo ya cire wannan shi ya yar a ce bisa akuya ce akuya ce cikin gida da wannan kuma akwai dubu ɗari a cikin wannan baban da ya ga akuya kawai da wando ta shigo ya ce a wando to lalle akwai wani abu ya kama abu ya lallabe ta ya dauke wando ya sa hannu a cikin aljihu ya ci dubu ɗari a cikin aljihu sai to shi kenan waɗannan yaran za su gajiya da wasan da suke ba wando wando an kai da suke gida sai to ɗan iska yanzu in kana so a zauna lafiya shine ka je ka turo wakilanka a zo sai tsarki a yi maku aure domin mun gane sayar da kuke wannan jagwalgwalan yanzu ba wanda za a ba sai kai to da haka na ba ku sadaki akuya ta kawo na samu kuɗi dubu ɗari a cikin ka sadakin ta kenan an cire an biya sadaki akuya ta kawo mun a sai ka turo yanzu sai dai ka turo yayin ka zo a gama maganar sa yadda sadda za a aure amma an baka ma aure an baka an baka an gama an baka tunda dai tana son ka abu ya kai ga haka kai ma kana so abu ya kai ga haka an baka sadaki akuya ta kawo wani a rediyo ba ka sa akuya ta kawo sadaki mun kai zamanin da an aiki akuya kai sadaki injiniya to ya ka gani to zo naka daga nan sai aure ya bari kawai sai zaki a zo aure na gidansu a sa rana su dauka su je gwalgwalan su je gwalgwalan su shirya ita kowa na ganin kowa ko ba mutunci anna dhunuba tud'ifu al-haya saboda haka abin da ake nufi wal maqsudu anna dhunuba tud'ifu al-haya inda al-'abd tana raunana kunyar bawa hatta rubba man salaha minhu bil kulliya har ya kai ga ma kunyan ta fita daga gare shi gaba daya kwata kwata wala ya ta'assaru bi ilmin nasi bi su'i hali ba zai damu ba idan mutane suka gano yana da halaye marasa kyau bai damu ba ba abin da ya damu idan ya san mutane wala bittila'ihim alayhi ko ko in sun ga yin ba daidai ba zai ji komai ba bal kathirun min ahli al-ma'asi yakhburu an ko yukhbiru an hali da yawa ma daga cikin masu sabo shi da kanshi yake bada labarin halin sai ce yayi kaza yayi kaza wa qubhi ma yaf'al ya bada labarin munin abin da yake aikatawa shi da kanshi zai rika bada labari in mace ce ta rika ba kawayen da labari da kanta ta gaya musu wal hamilu lahu ala zalika abin da ya kai shi yin haka har yake iya wannan lalacewan yayi laifin ma an boye mai bai wasani bai zo ba da labari in silahu min alhaya saboda ya riga ya tsana kanshi daga kunya bai da kunya kunya ta riga ta fita daga gare shi kwata kwata babu kunya tare da shi wa idza wasala al-abdu ila hadhihi al-hal idan bawa ya kai ga irin wannan halin ba shi da kunya ba kunya tare da shi kwata kwata to lam yabqa fi salahihi mazma'un wannan ba a tsammanin ya shiryu ba a tsammanin irin wannan a ce akwai wani kwadayi da ake da zai shiryu nan gaba ba zai yi ba wanda aka riga aka tube mai kunya kwata kwata kakkasa da zai shiryu shi yasa za ku ji wani ake cewa da ka san shi ba gara ba ka san shi ba dan mara kunya ne wai ya gyaru ya dawo ku yi salahi kai da shi a kazal uyun ganin shi gara ci ya gido da shi saboda ya riga ya koma mara kunya وهذا ينطبق عليه wannan ya dace da shi kuma wannan maganan ya dace ahadu ayar da bi alai ahadul ma'ana yayi ma'ana hadisin nan guda biyu ta dace ɗaya daga cikin ma'anan hadisan nan guda biyu da aka yi magana ya dace da wannan magana kun ga wannan maganan da aka ce din nan lam yabqa fi salahihi matma'un saboda aka ce aka ce unzur al jawab al kafi liman sa'ala an dawa'i shahi littafin na rasa shi a ce an yi shi ba tare da kai ba kuma yanzu an kusa gamawa in Allah tabaraka wata'ala ya samu ka samu aka dawo to za mu zo mu karasa ne kawai ya kusa karewa to kasancewar ba a yi shi da kai ba yi kokari ka yi shi da kanka ko kai wani wuri dan littafi ne makamin rayuwa wannan cikin littafin ba karamin abu bane ku duba dai duk maganar da ake ta yin nan wani lokaci shi ake kawo hujja a kai shi a kawo dalilai ko kuma fawaye wanda duk na malami malami ɗaya ne ba karamin karatu ke cikin wannan littafin ba duk da dai bai da yawan shafi dan kuta ibn ko to to haka wannan shine abin nan din ina ne saboda haka aka ce li hadith abi mas'ud an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala cewa ya ce inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula yana daga cikin abinda mutane suka tarar daga cikin maganganun annabawan farko idan lam tastahi fasna fasna ma fita in har baka jin kunya kai abin da kaga dama to kai abin da kaga dama kyale ka za a yi tahdid ne wannan kaman kai ne a gida kawai ka ce ma yaronka tunda na ce ka bar kaza yanzu kai da abin da kake so kana nufin kaya kyale shi kenan yayi daidai ne ka halatta mai a wannan ne za a gano hadisin yana da ma'ana guda biyu shi yasa da aya ta Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an faɗe shi dole sai ka bi masanan me suka ce ba ka yi da kundin kanka ba komin iya larabcin ka ba ka fassara Qur'ani da kanka sai ka bi magabata ya suka fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan in manzon Allah yayi magana sai an bi sahabbansa wanda aka yi a gaban su me yace akan wannan magana yace hadisin nan yana daukan ma'ana biyu wa hadha alhadith lahu tafsirani yana da fassara biyu at-tafsir al-awwal annahu litahdid wal wa'id fassara ta farko gargadi aka yi wa mutum da kyacewa akwai tsoratarwa a ciki wal ma'ana man lam yastahi duk wanda bai jin kunya fa innahu yasna'u ma sha'a min al-qaba'ih to zai ko aikata abin da yake so na miyagun ayyuka to za ki shi ne daga nan لأن الحامل على تركها الحياة domin abin da zai sa ka da ya aikata shine kunya to kuma babu fa idan lam yakun hunaka haya'un idan yarja'uhu idan ya kasance babu kunya wadda za ta tsawatar da mutum akan kada ya ba daidai ba yarja'uhu anil qaba'i wa qabiha wanda zai tsawatar da shi ya tare shi daga miyagun ayyuka to sai ya fada cikin miyagun ayyuka wa hadha al-ma'na wal mashhur wannan ma'ana ita ce tafi shahara a wurin mafi yawa daga cikin malamai cewa ba ana nufin ba koyi bane gargadi aka yi a tafsirin sani fassara ta biyu anna annal fi'la idan lam tastahi min Allah min fi'lihi duk wani aiki in dai baka ji kunyar Allah ba wajen aikata shi fa fa'alhu to aikata wa inna ma yanbaghi tarkuhu huwa ai ai huwa ma yastahya minhu min Allah abinda in dai ba wani aiki ne wanda zaka ji kunya na Allah cewa ya ga kana yi wa kenan dan bai da kyau ko to aikata abunka wannan aiki aiki ne ba wani abu da kake jin kunya kana Allah ya ganka kana yi a ciki to yi
ina ba an gane to in ko kaji kana jin kunya a kada Allah ya ganka kana yi dama bai da kyau domin Allah abinda aikin da yake abin nan ne mai kyau ne ina ba an gane to wannan shine ma'ana ta biyu aka ce fa'alhu inna ma yanbaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu min Allah abinda ake so kada mutum ya aikata shine duk abinda mutum ke jin kunyar kada Allah ya ga yana aikata to shine wannan sai a bashi fal ma'ana al-awwal tahdidan ma'anan ta farko gargadi ne ka kaulihi ta'ala ailamu ay malu ma fitu ku aikata abinda kuka ga nama innahu bima ta'maluna basir Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikata kaga ba ana nufin ayi koyi abin nan bane wal ma'ana thani yakunu iznan wa ibaha shi ko ma'ana ta biyu izini ne amma ka izini ka aikata kuma halal ne ka aikata amma bi sharti abin da in Allah bai jin kunya ba a jin kunya Allah ne dan zaman sa ba daidai ba na sha hudu ko mai wannan karami ne mu nan tsara al ma'asi tulki alkhawfa warru'ba fil qulub sabo yana sa tsoro da firgici a cikin zuciya idan mutum yana sabo to kullum zai zama cikin tsoro da firgici fala yara al'asi da fala yara al'asi ay da'iman al fala yara al'asi da'iman illa khaifan mar'uban ba za ka ga mai sabo ba ko yaushe mai sabo ba yana cikin firgici yana cikin tsoro a firgice yake ko da yaushe balle ma a ce masa yanzu wanda ke zina aka je ya fara rashin lafiya ya fara rashin lafiya aka je asibiti kawai sai sai likitan ya ba da takarda ya ce a je can wajen inda ake gwada masu HIV a gwada shi ko a gwada ta ya kuke gani ku duba wai yanzu masu zuwa su je kamar yadda na ji labari wanda suke zuwa ba ko ba ta taba sa hijabi ba ko ba musulma ba ce ko ba ta taba sa niqabi ba to ranan da aka ce a je gwajin nan sai ta nemo niqabi ta sa saboda kada a je gwajin a gane wanda ce ta zo asibiti nan na taba zuwa wurin wani a zai yana zuwa nan karatu na lafi shi ainihin sun zo nan wurin an je wannan gwajin kowace niqabi take sawa sai su zo su sanyo niqabi su san sai shi ga saboda kada ga to ku duba a nan duniya ba ana tsoron to nan je lahira kuma wa za a samu shi kuma ya za ya boye wa Allah a je a gano mutum na da cutar a ga fuskar shi bai so kada gano wane masu shan maganin sai an rika lallashin su rika zuwa su ansa to kaji ma ko suna an zama ya fice da kwalin su wurgar da kwalin gefe su koyi maganin kana ga maganin da suka so to in an ji kunya Allah nan to ya ka gani amma ko san da ake kafin abin ya zo su suke ganin suka fi kowa morewa a ce wai ai dabaru ga wata dabara in an yi za ta hana kaza duk dabara ta kare inda aka saba ma Allah ba sauran wata dabara dabara ta riga ta kare in an saba ma Allah to da ka ai dabaran a gani wala yura ai saboda aka yi gaishe fa inna sa'aka hisnullahi al'azam domin da'a wata kariya ce mafi girma a wurin Allah idan kana da'a ma Allah an sa ka cikin wata katanga hisnun azim ka katanga babba babba allazi man dakhalahu ay kana min al-aminin min uqubati ad-dunya wal akhirah Allah ka taimake mu yi ma Allah da'a kaman an sa mutum ne cikin wata kariya wani wata katanga ce aka sa mutum wanda ba ta faso wanda duk ya shiga cikin wannan ginin inda aka tare din nan zai zama cikin amintattu daga azaba ta duniya ko ta lahira kana min al-aminin fi dunya wal akhirah wa man kharaja minhu wanda ko ya fita daga wannan kariyan yake nan ya saba kenan to ahabat bihi al makhawif min kulli janib to dole firgici ya kewaye shi ta ko ina tsoro sai ya rufe shi kanan tsoro in leda ta dokar daga yana tsoro wa man afa Allah a in qalabat al makhawif fi haqqihi aminan yace wanda yayi ma Allah da'a to duk abubuwan tsoro shi a matsayinsa sai su koma aminci ne duk abin da zai bada tsoro a wurinsa ya koma salam salam salam da ya zo ce salam salam duk wanda ka san abu mai tsoro ne zai bugai ta nan zai bugai ta nan in ka zo sai ce salam kawai magana ta kare saboda an bi Allah kayan tsoro abu masu firgitarwa sun koma wa mutum aminci shi ya fito wa man afahu wanda ko ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala in qalabat ay ma'aminuhu minhu makhawif duk abin da da bai tsoro yanzu ya koma yana jin tsoron sa wanda ya riga ya saba ma Allah duk wani abu da da mutum bai jin tsoro yanzu ya koma yana ba shi tsoro dan abin da kare na ya tsone ma ido dan hakkin da kare na ya shiga idon ka har sai ka mutu saboda masifa saboda ka saba ma Allah dan haƙi dan karami ya hana ka jin daɗi ka zo kwanciya in ba yi sa'a ba sai ka yi feshi ka fesa wane ne ka fasa ce ba dai kai ne mai sako ba yau farkon abin da za a yi ba za a baka mata bacci ba ko a turo wani sauro ba ka ganin shi sai ka sai ciwo cikin kunnen ka ji ko bai taba ka ba ya hana ka bacci ko ko ya zama a cikin ɗaki kuke zanne kuna kwance ba mai jin zafi sai kai a hana ka bacci kwata-kwata ko a koma ba mai jin sanyi sai kai a yin duniyan nan in ma ba a yi sa'a ba a sama jin sanyin ga kada barko amma kana kan masifar sanyi ka kasa gane ka ruba wallahi ba Allah ne kawo shi in ka taba Allah ka riga ka bata tsakaninka da shi ka bata da komi da kowa ka zo kan gado kana kwance da masifar sanyi kana ji ga bargo dimemen nan a ja gefe kai ta kan masifa ba baka basiran ka rufa ba ka kwana baka yi bacci ba ka ce ai kai jiya baka yi bacci ba kana gaya mai yali da zaba za ka ja jayi ka ce wallahi je bai yi bacci ba me yana ka bacci ka ce bala'in sanyi da ce ah to mai gida ga bargon kai ce to ai fa shine yanzu yana nan bargon to ana dauke ta kai wani wuri ne ga bargon an gyara kusa da kai ka kwana cikin balka ta ta ka kai haka ka makalkale kana ba jin sanyi in baka in Allah ya taimake ka wahalar ta da ta ce ko in rufe ka ne ko kuma ka ji kawai ta rufe ka to an baka mafita kenan in ko baka baka sha wannan sanyin har gari ya waye ka taba Allah ne to ko kuma ka fado kana ma kan gadon ka ji ka gum ka ce a yau ni har da da girman ka ga fado haka kawai zaka fado wallahi ko da maganar nan ka ba wasa ne ba kana kan gadon zaka fado ka je ka kum a ƙasa ni lai ka san ka yi ba daidai bane in ba ka ba ba a yi ma wannan ba gaira ba daidai ka faɗo wani wani in ka faɗo in ba ya saba sai ka yi sati guda yana ciwo akwai abin da ka yi sabo ne shi yasa kakka tsaya sai ka gano me kai kullum kai ta tuba kullum kai ta istighfari kai ta tuba ana yin sallah tuba in ka duk lokacin da ka ko motsi kai ka ga wani abu ka ce ka in astaghfirullah wa atubu ilai ka ta tuba kai ta istighfari kakka tsaya neman zulumin ka kai su ba iyaka yanzu kawai neman yadda za a rushe su kawai kake ba wawanci ne ka tsaya kana sai sai ka gano ma abin da kai kenan kaɗan ne da mutum ya wuni kawai ka nemi a rufa asiri kafin ka yi a rufa saboda haka wannan shine to gashi nan kada dan dare ya koma dogo wa man afa shi ne fa man khafa Allah duk wanda ya ji tsoron Allah kuji amanahu min kulli shay sai Allah ya amintar da shi daga komai ba wani abu da zai baka tsoro in ka ji tsoron Allah ba abun da zai tada ma hankali in kana jin tsoron Allah in ka ji tsoron Allah yadda ya cancanta Allah sai ya amintar da kai daga komi ba abin da zai rika tada ma hankali in abu ya kai girman dutse yayo kanka ba ka ji kana da yakinin ba zai iso ba uku ka ji a kyale shi ya zo mai shahada ba shi kenan ba ba ka ji tsoro wa man lam yakhafillah amma kaga wanda bai ji tsoron Allah ba akhafahu min kulli shay sai Allah ya sanya mutum tsoron komi ko leda ce ta taso sai ka ji kaman bom ka ruga da gudu ka tara kuɗi ka samu kuɗi su hana ka bacci ba ka da kuɗi ka kasa bacci ka samu kuɗi ka kasa bacci saboda in ka same su ka rasa inda za ka aje in baka samu ba bala'i in ka samu ka rasa inda za a yi ka boye kana tsoron ka zo a yi ma duka a kwaci kwana ba bacci ka wuni ba bacci ka wuni neman su ka kwana tsaron su shike nan masifa ta samu mutum to nan za tsaya shi ma dai a koma cikin wancan littafin aljawabul kafi limin alqayyim alqutayyi ko sai sai kai na'am na'am yara kanana na'am eh eh kan wuta akwai wacce ne eh aka ji yi yi ta wurin manyan wannan yi yi ba su jin tsoro yi da ala da ke mugun iri ba wallah ga ne don su ce bin sara haka abu yake haka abu yake to haka ne shi za za ka gani da can mutane da zai gane haka za ka ga abun kaman wasa ne amma ba wasa ba ne da mutum yana neman bukatar shi inda yake zuwa sai ya nemi makaranta inda ya san ga ƙananan yara ana yi musu karatu farko dai ya fara ba mai mai masa karatun sadaka tunda ya bar komi ba abin da yake zai koyar da Qur'ani ana sa ran alkhairi a wurin shi sannan bayan nan zai ce yaran kuma su ma a raba musu a ba saboda yara ne kanana ba su zunubi ba gashi an tara su ba abin da suke karatu sai littafin Allah sai zai samu biyan bukatar shi to haka zai gaya ma wani ma in ya zo ya ce mace yana da bukata ya ce to ka ji yadda ne lokacin da kaza ya damu ni ka ji yadda ne kai ma yi shi sa kake ganin abun yana ta zagayawa ka rasa yadda aka abun nan ba amma abu ne yana da tushe idan ka tashi kana neman wani abu wurin Allah ko kai ka roƙai da kai tawassuli da abun da kai na kirki ko ko ka nemi wanda shi bai saba ma Allah ba ka ce ma ta shi yasa mai aqidatul mu'min ya magana yace daga cikin wasa'il da ake yi shine du'aul mu'min ka sa mu'minai sauran mu'minai su ma addu'a kai a lokacin da kake da wani abun nan wanda kake masa dan alkhairi ka za su yi ma addu'a yana daga cikin abin da ke sa biyan bukata har muka zo ta rana wani ma wani tafi da kwanaki yake cewa ya ji wata ya san wata magana ta malam Sheikh Abubakar Mahmud mun ya rasa inda zai gano ta da yake cewa ka roki Allah da bakin da baka saba masa ba da shi yana da cikin na ce mace na nan cikin wannan fatul majid cikin masail da aka yi magana da kuma ga wannan ma shi ma cikin aqidatul mu'min aka yi magana daga cikin masail wannan magana daga cikin fihi masail aka ce daga ciki shine ana roƙon Allah da bakin da baka saba masa ba da shi ka ce wasu ba a wannan ba wannan shine saboda haka mutum kaga sai yasa suke yin wannan sako yana toshe mutum yana toshe mutum yadda zai samu duk wani abu na alkhairi ya sa abin da bai kamata ka ji tsoron shi ba kuma kana jin tsoron shi amma idan mutum ya sasanta ba yana iya kokarin sa in ma an yi zai ba daidai ba mutum ya sauri ya tuba wannan shine dukkan mu ya adam ne wa kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ku masu kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar kuna yin kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku shi yasa aka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yawaita cewa astaghfirullah allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya ko yace Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asra wa ma wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta alladhi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya ga ma sayyidina Abubakar shi ya tambaya yace a ga mai wani istighfari da zai yace kakka bari bayan kowace sallah kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنك أنت الغفور الرحيم wannan ya nuna shi yayi sannan kuma ya ba mafifici a cikin wannan al'umma idan aka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sai Abubakar radiyallahu anhu kuma ga abin da ya bashi to da kai wannan mutum zai kai wai mu kai wai kai in an zame an zame abun nan ba in zaka fita daga gida kuma ka rika neman tsarin Allah ya tsare ka daga zamiya بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شيطانun da za su sa mutun ya zame ranan dayan zai sanar da su ya ce to yau ba mu da iko su ce kadda audita wa wuqita wa kufita an shiryar da kai an yi samma an kare ka saboda ka ba su da iko akan wannan sannan ka gana maka kara Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhila aw yujhala alayya kariya Sheikh Abdullahi cikin littafin abin nan zai ce da zaka kara ma karanta Fatiha ka karanta ayatul kursi ka karanta kul huwallahu da abu yayi kyau ina da ya kaske na wani abu ga abin da karanta wurin ko yace da abu ya kara ma karfi ya kara kyau saboda ka askara sa da gayatu ahammiya da aka samu sai samu kariya daga zunubai ya samu babbar kariyar da tafi ta corona tafi komi saboda wannan ita ce rai zai zauna lafiya a nan duniya ya zauna lafiya a lahira jiki kaudi yadda ya ji daɗi a duniya in an ba shi shekara dubu ya zauna a duniya lafiya lau babu tsangwama babu komi idan aka koma lahira aka shiga wuta rayuwa ba ta yi daɗi ba amma manta da wannan jin daɗin da aka yi Allah ya tsare سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفذ معاذرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الجنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين